بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar talata biyu ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na bakwai na darussan majalisar ramadana da wannan shekara ta 1445 insha Allah a inda muke tattaunawa daga littafin akhta'un wa mafahim في شهر رمضان يجب أن تصحى واللفر مالا أبو عمار محمد ابن عبد الله با موسى الله يساكا مشي دا الخير idan ba manta ba mala ya fara mana magana akan mas'ala ta takwas wato hukuncin mutumin da yayi bacci tun daga lokacin da ya sahur har zuwa faduwar rana wanda wannan matsala ya resanta ta ne daga batun hadisin nan da ake cewa baccin mai azumi ibada ne shirinsa tasbihi ne aikinsa abin ninkawan lada ne addu'arsa abar karɓawa ce zinubansa kuma ababen gafartawa ne wanda muka cewa wannan hadisi da wannan lafazi yana da rauni duk da yake a cikin gabobin shi akwai abin da suna da madogara kamar batun ninninka lada ɗin misali to sai ya kawo batu game da ina hukuncin mutumin da ya bacci tsawon lokacin da ake azumi ga baki ɗaya ma'ana bai farka har ya ji yunwa azumin ba sai yake cewa wa amma hukumu siyami man nama nauman kamilan au aksara hukuncin azumin wanda ya cikakken bacci ko kuma ma ya baccin fiye da abin da ya kamata na baccin faman na wasu yama lailan fi ramadana sun nama qabla tulu'il fajari إلى غروب الشمس أي نام يوما كاملا من أوله إلى آخره صح صيامه بالإجماع mutumin da ya niyyar azumin ya riga ya yi niyyar zai yi azumi ya ƙudurce niyya amma sai ya kama bacci watakila tun daga rana ta faɗi har zuwa asubahi ta yi gari ya waye aka wuni har rana ta sake faduwa kaga an samu 24 hours to azumin shi ya yi in dai ya riga ya yi niyya kafin ya bacci ya riga niyyar ta riga ya baccin yace to malamai sun yi jima'i akan cewa azumin shi ta fuskar inganci ya inganta kama naqalahu an-nawawi rahimahullahu wa ghayruhu kamar da al-imam an-nawawi ya kawo a cikin majmu' sharh al-muhadhab da kuma malam wato al-mughni ne mughni shine ibnu qudamata Allah ya gafarta musu malam yace tambihun ala mas'alati nawmi as-sa'imi an-nahara kamilan في رمضان لا شك أن كثرة النوم في نهار رمضان للسائم تفريط وضياع لفرصة استقلال مواسم الخير وهذا مكروه عند العلماء اتباب شك أكن شوى يوي تبتشي متن يتبتشي لرانا تأكتشكين وتر رمضان wannan duk da yake asali halas ne amma ana kallon shi a matsayin asara ce a matsayin tozarta lokaci a matsayin rashin yin amfani da lokaci yadda ya kamata tafriti ne wato wuce makaɗi da rawa ne wajen asara sannan biya wulaƙantar da lokaci ne tozartar da lokaci ne saboda mene saboda mutum yana wasa da fursatistik lali mawasimil khairi yana sakaci da cin moriya ko amfanuwa da lokacin da mai alkhairi wa za makruhun inda ulama wasa da lokaci abun kyama ne a gun malamai saboda nassoshin hadisai sun nuna kwadaitarwa zuwa ga kokari wajen cin lokaci mai albarka mu dauka ko da hadisi da yazo a jumlace da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas kaga ana nuna rashin kyan aikin ne nemomi guda biyu mutane da dama ane musu kamunga wato suna yin fargajaji game da wannan ni'imomi annabi ya ce as-sihha lafiya wal farag da samun dama to in in ramadana ya riske ka ka samu wata dama abin da ya dace shine kar ka bari kai fargar daji fargar jaji wato sai abin ya wuce sai lokaci ya ƙure sai an yi asarar lokacin sannan hankalinka ya dawo jikinka to kar ka bari kai haka a gwani wannan mana duk sanda ka samu wata dama to yi kokari kai istiklalinta to wanda ya bacci kuwa to kaga yayi asaran wannan damar ta fuskar cin moriyarta ko da aka ce azumin shi yayi to amma dai zai wayi gari bayi da wani lada sai na azumin ladadakin da ya kamata ya samu na sauran ayyuka da aka saba yi a cikin azumi shi bai same su ba malam ya ci gaba da cewa amma idza kana an-na'imu yanamu anis salawati al-mafruda wala yusalliha fi waqtiha وهذا ديدنه فهذا آثم عاص لله in ya zama na kuwa cewa shi wannan mutumin da ake magana mai baccin baccin ya kai ya kawo ta yadda bai samun ma damar tashi yayi salloli za a yi sallah asubahi a gama yana bacci a yi azahar a gama yana bacci a yi la'asar a gama yana bacci haka haka bai samu yayi salloli to wannan kuma ya zama al'ada shi kenan kullum haka yake ba wata rana ne bacci ya kama shi a bisa larura ko wani yanayi ya sa ya makara na yau da kullum na ɗabi'a ɗan adam amma in ya zama daidanuhu wannan ita ce al'adarsa mala ya ce fahaza asimun wannan ya saba wa Allah asin lillahi fa kaifa yuti'u Allah bi ma'asiyatihi ta yaya zai zama a cikin saban Allah da yake yi na bacci mara iyaka ya zama na cewa wannan baccin ya zame mushi ibada domin ibadar azumi da ya kamata ya yi ta ya yi ta cikin bacci wacce ya kamata ya yi ta a farke ya yi ta cikin bacci da haka wannan yana cikin saɓon Allah wasalatu a'azamu inda Allah min as-siyam kuma sallah girman wajabcin ta a gurin Allah ya fi girman azumi na ba gane haka kalla ka ga shi azumi an rangwantawa mara lafiya an rangwantawa matafiyi cewa su sha ruwa daga baya su rama amma sallafa ba a rangwanta musu ba sai sun yi matafiya aka ce ya yi ƙasar amma dai ya sallah mara lafiya in dai yana cikin hayyacinsa ba a ɗauke mai sallah ba ko ya yi a tsaye ko ya yi a zaune ko a kishin gide, ko yadda ya sawwaka ba a ɗauke mishi ba hakanan masu jihadi da suka je aikin jihadi don ɗaga kalmar Allah malamai sun ba da fatawa cewa idan suka ga za su iya samun rauni sakamakon azumi za su iya shan ruwa daga bayan sarama don su samu ƙarfin jihadin amma ko ana cikin karawa da kafirai ana bakin daga in lokacin sallah yayi wajibi ne su yi sallah ko da ko ana sallah ana harbi ana sara ana kabbara ana zilliya ba za a fasa yin ta ba ita sallah sarmadan ba a fasa yin ta saboda muhimmancinta kuma jiba mun jiya mun ji bayani akan wanda ya karya azumi da gangan irin abin da ke kanshi na zunubi amma baka ji an ce wani malami ya ce mai kafiri ba ba malamin da ya ce mai kafiri amma wanda ko ya bar sallah akwai malaman da suna ganin yanzu next sallah da za a yi azhar idan ka kinta kai ka zama kafiri bainar rajuli wa bainal kufri wa bainal shirki wal kufri tarkuhu lis sala har ma ake cewa saboda irin jayayya da ke tsakanin malamai game da hukuncin tarikus sala wanda tana cikin jayayyar da ba a yanke hukunci a kanta ba ba a sulhunta ta ba har yanzu wannan yana nuna tsananin bala'in da ke tare da mai barin sallah ta yadda har ma ba an ma kasa gane matsayin shi musulmi ne kowa musulmi ba to kaga wannan yana nuna maka abin da ke cikin sallah na muhimmanci to yana sama da azumi duk da haka a saboda haka dan mutum yana azumi yayi ta bacci yana ganin ai azumin shi yayi sanadiyar baccin ya rasa sallah to wannan azumin nashi ya zama aikin banza ko da a ce an dauke mishi wato wajabcin ba a bin shi bashin ramuwar azumin to amma dai cikin saban Allah yake ina fata mun gani malam yace wa qarsu ila shaykh ibn uthaymin rahimahullahu an tambayi al-allama ibn uthaymin Allah ya gafarta masa عن النوم طوال ساعات النهار أثناء الصيام ما حكمه cewa ina hukuncin mutum ya tabbaci a auyin rana lokacin azumi wa ma hukumu siyami man yanamu mai hukuncin azumin mai baccin wai idza kana yastaqidu li ada'il fardi in ya zama amma yana tashi yayi sallar farilla thumma yanamu sai kuma ya koma ya sake yin bacci fa ma hukumu zalika mai hukuncin haka wanda shi yana tashi ya sallah amma da yayi sallah to fa bacci zai koma wuni guda aikin da yake kenan fa ajaba rahimahullahu yace sai Uthaymin ya bada amsa yace hadha su'alu yatadammanu halaini wannan tambaya tana da yanayi guda biyu alhalul ula yanayi na farko rajulun yanamu tiwalan nahari wala yastayqid mutumin da yake bacci tsawon wuni baya tashi wala shakka anna hadha jannin ala nafsi wannan yana wa kanshi ta'annati wa asin lillahi azza wa jalla yana saba wa Allah bi tarkihi salata fi salati fi awqatiha saboda bai sallah a lokacin ta ba malam ya saki cewa wa idza kana min ahli aljamaa idan mutumin yana cikin waɗanda sallar jam'i ta hau kansa wato mazaunin gida baligi namiji lafiyayye kaga wannan yana cikin ahlul jama'a bai cikin matafiya ko yara ko mata ko marasa lafiya waɗanda su jam'i bai hau kansu ba to bayan in wannan ne faqad adafa ila zalika tarkal jama'ati aidan saban shi yanzu guda biyu ne saban rashin yin sallah da saɓar rashin halartar jami'i wa huwa haramun alaihi kuma duka wannan haram ne gare shi wa munqisun wa manqasul lisiyami kuma yana rage daraja azuminsa wa ma mithluhu illa mithlu man yubni qasran wa yahdimu misran wannan kar magana ne a ce bana qasran wa hadama misra mutum ya gina gida amma ya rushe gari karin magana ne larabawa suke idan ka dan yi wani abu karami ka rusa babban irin galiba abinda mutane suke dan suna yin zafin kan addini garin yin wani abu kankani a cikin addini ya rusa duka addinin sai a ce bana kasran wa hadama misra irin misali yanzu a ce a garin sai kai sallah da takalmi ka gare mustahabi ne sai ka tada rikici a masallaci ai ta kokowa da kai har lokacin sallah ya kure ba ai ba ana ta rigima ana ta mujadala kana wallahi sai kai to sai ce bana kasran wa da mamisran kaga ka ji mutane duka fitina akan kai ka hakura da naka maslahar irin wannan duk da asali abin da kake so kai mai kyau ne to shine mala yake cewa fa alaihi an yatuba ila Allah azza wa jalla to wannan wajibi ne tuba ya koma ga Allah wa an yaquma wa yuaddi as-salata fi awqatiha hasba ma umira bihi kuma ya tashi wajen yin sallah a lokacinta gwargwadon umarnin da shari'a ta yi to wannan shine hali na farko na wanda yake baccin baya tashi sallah wa amma halu thaniya hali na biyu wa hiya halu man yaqumu yusalli salata al-mafruda fi waqtiha ma al-jama'ati fa hadha laysa bi'athim wanda yake ta bacci yana ta bacci amma da an kira sallah zai tashi ya fito a zo ayi sallah da shi cikin jami'i sai ya koma ya ci gaba da bacci yayi asuba yanzu dinnan amma yana da asuba nan da aka yi dazu an yi asuba da shi amma yanzu dinnan yana ta bacci ba zai farka ba sai azhar ya tashi ya ruruta ya fito ayi sallah azhar da shi a ungosu sai sake kuma ya ci gaba da bacci kuma saboda bai so ya sha wahala azumi saboda lalaci ya ci gaba da bacci har la'asar in an mutu an yi la'asar mutane suna shirin zaman gun tafsiri zai sulale shi ya fice ya kuma ga dama tashi ya kwanta ba zai sake tashi ba sai ana kiran magarba ya tashi ya bude baki to wannan mai hukunci shi yace azumin shi yayi walaysa bi hadha laysa bi athimin bai zunubi ba walakinahu fawwata ala nafsihi khairan kathira sai da yawa kanshi asaran lada mai yawa li'annahu yanbaghi lis-sa'imi an yashtagila bis-salati wadh-dhikri wad-du'a'i wa qira'ati al-qur'ani al-karim saboda shi mai azumi abinda ake so yayi kokari yayi istiglalin duk wata dama da an yi sallah asubahi ya zauna yayi tasbihi yayi azkarul sabah ya tashi ya salatu shuruk sannan ya je wata sabga yana komawa gida kuma ya zauna ya tilawa abinda ya sawwaka ya ci gaba da zikiri da ambatan Allah da addu'o'i za a yi darasi ya je ya halarta tafsiri ko ya kunna a rediyo ya ji yana ta yin ayyukan alkhairi yana ta yin ayyukan alkhairi ko da yana kasuwar shi ko ofishinsa ko shagonsa ko yana kan abun hawansa bakin shi bai gushe wajen ambatan Allah ko muraja alkurani to wannan shine mai azumi wanda yake istiglalin sa'o'in wunin azumi ta fuskar aikata alkhairi kawo ga wanda yake bacci ba zai samu wannan ba hatta ya jima'a fi siyamihi ibadatin shatta dan ya hada ibadoji mabambanta a azumin sa wal insanu idza awwada nafsahu wa marranaha ala a'malil ibadati fi hali siyami sahula alaihi zalika shi mutum idan ya koya wa kansa ya horar da zuciyarsa da jikinsa akan ayyukan nan na ibada na alkhairi a lokacin azumi sai zuciya ta saba sai jikin ya saba sai kaga ya aka yi kowa yake zuwa ya halarci sallar ashan a yi a gama lafiya lau kai kuma ka kasa zuwa kai wani irin malalaci ne wanda baka san ciwon kanka ba saboda baka horar da jikinka bane ya aka yi mutane suke iya halartar darussa su zauna su kanta alkur'ani su yi sauka yanzu yau dinnan wani ya kusa ya kusa rabin qur'ani bayan shiga rana ta biyu ba yayi goma jiya yau zai yi goma kai kuma kana nan har yanzu baka kai afatat mauna ba izu guda to kai wani irin malalaci ne kenan jikinka ne ka ka saba mishi ka saka lalaci a zuciyarka to sai ka miƙe ka yi haka don ka samu sauƙi da zaran ka yi ɗaya biyu kwana uku sai ka jikinka kawai ya saba ya ce wa idan a wani nafsahul kasala in ka saba wa ranka da kasala wal khumul da talaɓaɓuwa wal raha da son hutu sara la ya alafu illa zalika jikinka zai zama bai saba da komai ba sai wannan komai ba za ka iya ba yanzu misali sai ka ga mutanen da da suka saba da ba ana nufin mutanen da da can ba fa mutanen da wanda muke rayuwa da su a yanzu lokacin ababen hawa ba su yawaita ba kowa da kafa yake tafiya masallacin juma'a da kafa ake zuwa idi office asibiti ko ina kasuwa da kafa ake zuwa amma mun yanzu saboda mun mun sa wa zakatan mu lalaci da talababuwa daga nan baki masallacin albani wani bai iya zuwa can bakin gaskiya corporation wallahi da kafa sai ya hau a taba ko sai ya hau babur ɗin shi ko sai ya ta dubu dube wai zai rage mai hanya ka gari ga wurin ba don kwana ba ce kana hangowa in an yi ihu mai ƙarfi za a ja wajen ina jin bai kai kilomita guda ba amma ba kowa zai iya zuwa ba amma da mu yanzu sanda muke yan secondary school daga nan anguwanmu ta jukun da famfon gwaiba da gaskiya da sabuwa anguwa ɗalibai suna zuwa kufaina da kafa ku tambayi mala abdulfiyu kufaina suka yi da kafa in baka san wanda rage maka hanya ba da kafa zaka ji mu ma nan mun sha zuwa jama'ata da kafa kasan kuma jama'ata ma fuka bayan nisa jama'atu can kofa kona da kafa ka zaka je minti 40 kuma yayi shiga duk baka jin komai za a je kuma a shiga aji ayi karatu amma yanzu rabu sharban ka da kaje nan da pizza da kafa wani in yaje sai kafa shi tayi bororo zaka ga mutane ha aikin haji da umara saboda sabo da lalaci sai dai su zauna akan kujera ana tura su ba za su iya ba duk zukatanmu ne muka saba musu da haka ba ga 'yan shi'a da suka saba zuciyarsu da taurin rai sai ya zo daga kano garin na kafa ba kai ta mamaki kuma mutum ne irin ka jinin shi da tsokar shi da ƙasusuwan shi duka irin naka ne kalli sojoji in suna training ɗinsu sai ka ɗauka kamar iblisai ne kuma ɗan adam ne irin ka in ka sa wa ranka za ka yi za ka iya akwai mutanen da kai da ganin su kasan wani inda ba in buge shi kama sai ya faɗi amma sai ga yayi tun din soja kuma ya fito lafiya saboda ya sa wa ran shi yana so ko mun gane to haka in ka sa wa ranka wannan ibadan nan ina buƙatar ta ina neman yarda Allah ina neman kusanci da Allah sai ga Allah ya yassare maka liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin da ka jama'a mu dage mu sa wa zuciyarmu cewa zamu iya duk abin da ka ga wani ɗan adam gama gari ya yi kai ma ɗan adam ne gama gari za ka yin shi karka damu cewa ba za ka iya ba ko ta mata da wani lokaci can baya mukai mukai mu koya mota mota ta kasa koya ta kasa koya gashi ta sai mota amma wata rana kawai ta ga wata kawarta da ta raina ta zo da mota har gidanta ta raina kawa a aji cewa ta fita kokari ta fita wayau to wallahi tunda ta ga wannan matar tana tuka wata ta ce wallahi ta tuka ita ba a yi sati ba kuma ta tuka ta ce wanzu wanci ce ta zo da mota tun daga gidanta ta zo gidana ni ina nan wajen wata uku na kasa koya sai kawai ta sawar ranta wannan cewa ba za ta yi wannan ta tuka mota ni in kasa ba to haka duk mutumin da kaga yayi abu ka kalla yanzu wane ya iya me yasa ni ba zan iya ba me yasa ya hadace Qur'ani ni na kasa me yasa ya iya yi makarantar boko ni na kasa me yasa ya iya yin sana'a ni na kasa to me yasa za su zo su duk ga sunan anguwanmu ɗaya irin abinci ɗaya muka ci na buɗe baki si sahu si sallah ni na can na cewa wai na gaji ni wai na cika cikin da kunu ba zan iya ashan ba ya kamata mutane su dinga kansu wannan karatun tanatsin sai kaga kayan miƙe kayan abin da ya kamata Daka yace idan mutum ya saba wa zuciyar shi da lalaci ta zama malalaciya wasu ubat alaihi ibadatu sai ibada taimakan wahala wal a'malu da dukkanin ayyuka fi halis siyam yanzu dinnan wani na nan yana faskare jama'a da ranan nan ko yana nan yana aikin gini suna ta kwaba siminti da yashi suna ta yabawa kuma suna azumi yanzu haka da muke magana wannan na akan keke nafe din shi yana ta yawo yana neman fasinja wannan a caba wani na nan dan boss ne wannan yana yawo da bulbaro yana sai da dabino wannan zaune a kofar shagonsa yana jiran kwastomomi yana sai da hatsi malamin makaranta na nan aji yana karantawa wato kowa na nan yana sana'a shi kai kuma kana ka kishin gida kamar mara lafiya kamar wanda ulcer ta rikita ko ko wani ciwo mai haɗari wai kai mene wai ka fara jin azumi wai bakin ka ya bushe tun yanzu fa ba a kai karfe goma ba kuma haka za ka wuni a shanye kamar matacciyar abin nan akuya kamar irin akuya din nan wanda bata samu abinci ba ta ta koma gefe ta ta tsuguna wannan ai lalaci ne jama'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ana tafiya yake yake yawan a cewa mutane watin afwan okay da ana azumi wasu na azumi wasu na na bude baki ba wannan nake nema ba mas'alar cewa sahabbai kamar da makaranta sahabbai sun yi yakin badar da azumi a bakinsu sun tafi fatuhu makka da azumi a bakinsu ba a ruwaito cewa wani ya karya saboda wahala kuma kamanci haka ba kuma ka duba bakar ranar da ake a ƙasar maka jama'a ta fita mu fairanta yanzu kuma lokacin babu wani wuri da ke da ac ko wata inuwa ta musamman hasali bishiyoyi ma akan hanyar basu ba a kirga da yan yatsu ba an san su cewa daga wuri kaza sai yi tafiyar kilomita da yawa za a sake samun wata bishiya ita ma za ga yauna ce haka ba wai inuwa ce wadatacciya ba a haka amma suka kama hanya suka je saboda azima da imani da Allah da suke da shi suka yi wannan jihadi malam ya ci gaba da cewa ya ce fa nasihati in ji a shekul uthaymin nasihata li hadha ga wannan mutum Allah ya stau'iba waqta siyamihi fi nawmi karka cinye lokacin azuminka a bacci falyahris alal ibadati ka zama mai kwadayin ibada wa qad yassara Allah yace musamman a wannan lokacin da Allah ya sauƙaƙa mana walhamdulillah muna godiya ga Allah fi waqtina hadha lis-sa'imi ma yuzilu anhu mashaqqata siyami a wannan zamanin da muke rayuwa Allah ya kawo masu azumi sauki wanda zai cire musu wahala azumin na mene yace minal mukayyafat ga AC nan ko ina tunda a Makka yake magana wannan ko a Unaiza garin su ba su can AC ko ina har akan titi akwai shi hada mai feshi da yana fesa muku ɗan ruwa haka sprinkler don ku ɗan ji sanyi-sanyi duk inda ka shiga AC ne ina jin banɗaki ma za ka shiga za ka ji akwai AC da masallaci da hotel da mota da kasuwa da shago da matsa'am duk inda ka shiga AC ne to kaga can ya sani tun wannan ne da babu AC dai alhamdulillahi akwai sassauci don yanzu misali gama a cikin masallaci sanyayayye muna da ‘yan fankokin mu gurgudan hali tunda nan ko an sa esin tunda babu wuta wadatacciya babu wuta take ta dindindin kaga esi zai zama kawai hoto ne irin yadda za ka ga mutane su yi gidaje na ‘yan gayu su irin wannan banɗaki da ake na cikin gida mai closet amma kuma ba ruwa sai an je an ɗebo ruwa an zo an kwara irin yadda muke yanzu ga gidajenmu na duk mun cika su da banɗaki na ‘yan gayu na yan bariki amma babu ruwa Allah ya jarabce mutanen Zaria da karancin ruwa yanzu ni kan mutane ne da bukiti suna neman ruwa rijiyoyi sun kafe koguna sun bushe an yi an yi shekara da shekaru duk rikicin yan rufayi da taurin kanshi ya kyala bakan gidan Zaria ba ya ce sai ya ga bayan shi ba wataƙila bai ce insha Allah bane ko shine Allah ya nuna mai iyakar shi ga yanan ya tafi duk tone-tonen da aka yi ta yi aka yi ta zuba fayab ko ina yanzu babu ruwa masu samun ruwa 'yan kaɗan ne su ma so ɗaya a mako babu ruwa rijiyoyi kuma duk sun bushe to kaga wannan banɗaki ya zama aikin banza to haka yanzu ka cika gida da AC masallacin yanzu za mu je mu siyo AC mu zuba kawai asara kuɗin mu za mu saboda babu wutar da za ta wadata haka amma dai alhamdulillah mu muna jin sanyin gwargwadon hali akwai inuwoyi akwai rumfuna akwai abin nan in ka je wasu garuruwa jama'a ka ga zafin da ake yi wallahi za ka gane mu a cikin ni'ima muke yanzu ko jiya mun yi magana da wani daga wani gari cikin garuruwan nan masu zafi cewa a wuni sai mutum ya wanka biyar haka da muka je wani gari a Nijar da Magaram suke gaya mana cewa idan ana lokacin azumi zuwa suke musamman su je su samo kara karan gero ko na dawa a zo a yi rumfuna da shi na musamman kuma a wuni ana jika wajen duk wata majalisa da wani wurin sana'a dole a samu wani yashi na musamman a zuba sannan sai a saka wannan dokin karan a kai kuma lokaci bayan lokaci a dinga dalala mai ruwa shi mutane suke a kan shi mutane suke kwanciya a kan shi mutane suke zuwa a yi rashe-rashe haka sai ka je ka cire rigarka ka kwanta sai a dalala maka ruwa kamar ana fawar bijimi kamar ana ana ana feda sa haka na ita dalala mutane ruwa sannan za ka samu ka kai labari to kaga haka mutanen sokoto haka mutanen maiduguri haka mutanen konan kano kusa da mu ai sun fi mu zafi haka mutanen yola malam adam ya san yola lallai za ka ji zafi malam har cikin kwakwalwaka kuma har a sha ruwa har wajen karfe tara na dare ƙasa tana ci gaba da feso zafin da ta yi absorbing idan kai alola za ka ga ƙudaje sun zo su ma sun tare suna neman salama suwa za ka ga nan da nan sun tare akan sanyin ruwan da ragowan danshin kana alulafa wuri na bushewa to wannan kaga sun fi mu samun samun ibtila'i na zafi to haka cikin Nijar din da magaran da yamai da da konan kusa ma abin nan mai sunanta maradi da katsina duk zafin da suke da shi yafi namu nan to alhamdulillah dai zaka ga da sauki sauki mu anan da da ake samun wuta mai yawa in ka je yankin sakkwata kebbi za ka ga ko tela ne ya yi shago sai ya saka isi wallahi in ba ka ba zai zaune ba shagon tela kai shagon mai kamiya ma za ka yi ganin isi ko irin fankan nan mai ruwa wata fanka take zuwa da take zuwa da ruwa saboda in ba ka ba wurin ba zai zaune ba za ka daga cikin abubuwan da kake bukata a shagon sana'a ka kowan zami ne kai har da isi alhamdulahi abin da ya da sauki ba irin ba irin wasu wuraren ba mu anan Allah mun gode maka malam ya sake cewa wasilati lajnatu da'ima bi ra'sati Sheikh bin Baz hal al-insan hal al-insanu fi ayam ramadana idha tasahhara thumma salla as-subha wa nama hatta salla adh-dhuhra thumma sallaha wa nama ila salati al-'asr thumma sallaha wa nama ila waqti al-fitr hal siyamuhu sahih mutumin da ya ainihin wato yi sahur ya salla asubahi sai ya bacci har lokacin azhar sai ya tashi ya salla ya sake yin bacci har lokacin la'asar ya tashi ya salla ya sake yin bacci har lokacin magariba ya tashi yayi salla ya bude baki shin azumin sa yayi na ruwan mai azumin bacci kenan wannan ko fa ajabat wannan lajina karkashin jagorancin Allama bin Baz ta bada amsa da cewa idza kana al-amru kama dhukira in dai kamar da aka ambata dinnan ne fasiyamu sahihun azumin shi ya inganta walakin istimrar as-sa'imi ghaliban nahari na'iman tafritu minhu amma fa a ce mafi yawan lokuta a wuni mutum bai da aiki da ramadana sai bacci to wannan asara ne la siyama wa shahru ramadana zamanun sharifun yanbaghi an yastafida minhu al-muslimu fima yanfa'uhu min kathrati qira'ati al-qur'ani wa talabi ar-rizqi wa ta'allumi al-ilm yace musamman saboda lokaci ne mai albarka wanda yake ya zama wajibi mutum ya amfana da shi karatun alkur'ani da neman arzikinsa da koyon ilimi jama'a kun ji wannan mai azumin bacci azumin shi yayi amma akwai asara a ciki ba za a hana mutum yin bacci ko da ɗan yaya da ramadana ba musamman baccin rana wanda shi ma yana da nashi fa'idar amma dai ka takaita shi kuma daman baccin rana a yadda yake a al'adar mutanen da takaitacce ne bai wuce awa ɗaya ma'ana bayan sallah azhar ko lokacin da rana ta take kafin ta yi zawali kaman 11 zuwa 11 da rabi haka ka kwanta bacci ka tashi daidai sanda za a fara sallah azhar ko da an yi sallah azhar ka dan samu ri ka dan yi baccin sama sama shi sa ma zaka ga a al'adance ba sa hawa kan ba sa hawa kan shimfidin bacci a masallaci ake yi ko a wani wuri wanda ba za ka ji dadin baccin haye nauyi ba ko mun gane inda duk ka samu akan tabarma a gefen hanya yadda ana ci gaba da hayaniya baccin bai nauyi ba dan ka tashi amma ba za ka je ne ka hau gado a uwaɗaka ka lulluɓa ka cire kaya ka sa kayan bacci ba wannan akwai zakewa a ciki kenan ko za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah